أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta lahadi a yau muna sha tara ga wata na safar hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda haka in ya dace wa 26 watan tara miladiya na 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto zama na uku a cikin bayanan littafin shehu malami muhammad jamilu zaino akan abin da ya shahi yaya za mu yi tarbiyyantar da yaranmu tarbiyya wadda take ta musulunci a cikin darsai da suka gabata mun ji bayanin malam akan abin da ya shahi hakaito mana da kissa ko kuma ayoyin da suka yi bayani akan lukman da yake maɗanshi gargaɗi da jan hankali da irin yadda ya kamata yi rayuwar shi a yau kuma malin zai mana bayani ne akan abin da ya shahi wasaya nabawiyya muhimma lil aulad wasiyoyin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahabi wa sallam wadda suna da mahimmanci kwarai da gaske game da abin da ya shahi tarbiyyantar da yara hadisi ya tabbata mazalla sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi abdullahi dan abbas allah kare da a gare su abdullahi dan abbas yake ba da labarin cewa kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallama na kasance ina bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a saman abin hawa yauman a wata rana iya daga cikin abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi fice da shi ma'ana mazalla iya da tawadu'u mana bai da ɗagin kai ko kaɗan yana ɗaukan almajirai yana ɗaukan yaran shi a saman yara ƙanƙana a saman abin hawan da yake sama zai iya hawa abin hawa kuma ya ɗauki wani ya ɗora a bayan shi to wata rana abdullahi ɗan abbas manzala sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko shi a saman abin hawa shi abdullahi ɗan abbas yana bayan manzala sallallahu alaihi wasallama abdullahi ɗan abbas yaro ne ƙarami faƙala li sai abdullahi yake cewa sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ya gulam ya kai yaro inni u'allimuka kalimatin manzalla ce ni zan sanar da kai wasu kalmomi bimana zan sanar da kai wasu ibarori zan sanar da kai wasu bayanai wanda waɗannan bayanai suna ƙarƙashin abin da ya shahi irin yadda ya kamata uwaye su rika ambata wa ɗiyansu abu na farko manzala ke cewa abdullahi dan abbas ihfazillah yahfazuk ka kiyaye allah subhanahu wa ta'ala ka kiyaye dokokin allah subhanahu wa ta'ala allah zai baka kariya allah zai kiyaye ka daga duk wani abin da zai cutar da kai a rayuwa ko abin da ya shahi gobe kiyama bimana imtathil awamir allah ka yi ƙoƙarin yin aiki da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala sannan ka nisanci duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana kenan abin da aka ce maka ka yi ka aikata abin da aka ce ka bari ka bari duk mutumin da ya haka Allah zai ba shi kariya a nan gidan duniya da gobe kiyama wannan ita ce jan hankali na harko da manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi wa abdullahi dan abbas bimana ka kiyaye dokokin Allah na yi ka yi na bari ka bari to Allah ya hafazu ka Allah zai kiyaye ka kai ma da ka mutum ya rika kwatanta wa ɗiyan shi irin haka ku rika bin Allah subhanahu wata'ala a cikin duk abin da ya umarni na aikata ba ku aikata abin da Allah ya hana ku hannu saboda yin wannan shine abin da zai sa ku cimma manuhohinku na rayuwar duniya da gobe kiyama za ku zamanto a duniya kun rayu salim alim sannan kuma kun mutu kun je zuwa ga Allah subhanahu ta'ala za ku tsinci kanku a cikin 'yan ajin tabarkalla waɗanda za su samu rahamar Allah subhanahu ta'ala wanda wannan kuma bayan da za a iya tabbata sai lokacin da yaro ko kuma hatta da mahaifin ma a karan kan gidan gaba ɗaya ya zamanto sun yarda umarnin Allah za su bi abin da ya hana za su hannu to wannan za su samu kariyar Allah subhanahu wataala wannan ita ce kalma ta farko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin Abdullahi dan Abbas akanta a bayan shi manzo Allah yake ce mishi ihfazillah tajiduhu tujahak ka kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala zaka samu Allah ya shige maka gaba a cikin al'amuranka gaba daya bimana Allah zai datar da kai a cikin duk abin da ka sa gaba a rayuwanka to sai ka ci nasara akan wannan abu dukkan mutumin da yake bin Allah baya taɓewa baya tashi a tutar babu ko da Allah subhanahu wata'ala bai baka wani abin da kai kake gani ba ya kamata a baka to ka tabbatar a matsayin cewa Allah shine mafi sanin wannan al'amarin da za a baka alheri ne a gare ka ko ba alheri bane a gare ka ya cancanta ko bai cancanta ba manzalla sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana a cikin wani hadisi cewa lalle daga cikin ɗiyan adam akwai wanda talauci babu ita ta cancanta da shi akwai wanda kuma wadata shi cancanta da shi to ubangijin da ya halicce ka kuma ya san kowanne wannan ya kamata a bashi manzalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah mai girma da buwa ya ambaci haka yace daga cikin bayina akwai wanda talauci shine ya cancanta da shi in aka wadatar da shi bayan da za a yi yabi Allah yanzu ka duba ka ga a cikin rayuwar da ake ta yau da gobe mutane talaucin ya mamaye su ya ci karhin su ma amma in aka tashi wani haraka na biki za ka ga shara kwalle kala-kala da saba wa Allah subhanahu wata'ala da cin bashi don a saba ma Allah da saurawa makamantan wannan ko mutum ya ta maula ya yi roƙi wannan ya hana mutane sakat saboda dai a bashi aka bashi kuma saba ma Allah ne zai to kaga wannan ina ga in Allah damka abin a hannun shi ka cokam kaga irin shi wannan sai kirtawa garin gaba ɗaya wuta don haka lalle bawa ya kula da Allah subhanahu wata'ala Allah sai ya datar da shi a cikin al'amuran shi ne da gobe gaba ɗaya a wannan shine gaba na biyu daga cikin gaban da mazalla sallallahu alaihi wasallam ya yi wasicin su zuwa ga abdullahi dan abbas sannan kuma da dukkan wani da wanda yake musulmi abu na uku mazalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah a idan zaka roka ka roki Allah idan zaka nemi a taya ka zaka nemi tanyo da agaji to ka nema a wajen Allah subhanahu wataala imana ya zamanto za ka ɗaga hannu ka karantar da yaranka kenan ga yadda ake duk wanda yake da bukata kake da matsala to ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala lasiya ma idan yara sun fara sun shiga sinnu tamyiz suna tantance abubuwa sun dan fara girma ko ta ila ma ya kai matakin balaga tunda shi abin da ya shahi abin da ya shahi tarbiyya kowane zango na yaro akwai irin tarbiyyar da ya kamata a bashi ka karantar da yaranka duk wanda yake da matsala ya hudi ma Allah subhanahu wata'ala yaro yayi alwala yayi nafila ya daga hannu ya roki Allah subhanahu wata'ala duk abin da yake so matsayin da yake so ya samu abin da yake so ya kai na abin da ya sha nan duniya ne gobe kiyama ne a karantar da yaro ya roki Allah subhanahu wata'ala kada ya zamanto yaro mai yawan roko kuna makamancin wannan sannan kuma wa izasta'anta fasta'in billah haka kuma zalla ke ce mashi idan zaka nemi tanyo da agaji zaka nemi wani abu a cikin abubuwan da su kuma babu wanda yake iya yin su sai Allah subhanahu wataala to ka nema a wajen Allah kaman baka da lahiya ka nemi waraka a wajen Allah wa idza maridtu fa huwa yashfin haka in kana neman arziki ka nema a wajen Allah kana neman ilimi ka nema a wajen Allah kana neman wane ne ka nema a wajen Allah saboda ababe ne wanda Allah subhanahu wataala shi kadai yake bada su kenan ka karantar da yaranka lalle akwai abubuwa ya san akwai abubuwan da cewa fa ba wanda ya isa ko mamman shi ko baban shi ko ɗan uwan shi ko wane ne ba wani wanda yake da alfarmar ya ɗauke su ya damƙa ma wani in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba to wannan kuma kaga ka sabke shi daga cikin abin da yake mi ba zai girma ba a cikin abin da ya shahi shirka ko kuma a ganin cewa bari ya bibiyi bokawa ne ko dan tsubbuwa ne shi zai iya sa shi tafarki na madagarci ko makamancin wannan yanzu baka ga irin wannan matsala ta yi yawa a cikin al'umma daga mutum ya yi karatun da ya kai matakin da ya samu doktora ko na makamancin wannan amma ka gan shi a wajen dan duba ka gan shi wajen dan tsubbu ka gan shi wajen boka yana neman mi wai nema yake a ɗagaza mushi nema yake a tallafa mushi nema yake a kama mushi nema yake nema yake me ya kashi zuwa ga wannan matsalar rashin samun tarbiyyar da ya kamata irin wannan tarbiyyar da mazalla ya baiwa abdullahi dan abbas a ce kowane mahaifi da mahaifiya za su tsaya za su tsaya su yi aiki da wannan hadisi su karantar da yaron su cewa duk abin da kaga ka samu Allah ne baka abin da kaga ka rasa Allah bai baka ba ka roƙa a wajen Allah subhanahu wataala ya baka ka shiga cikin wani matsala koma ga Allah subhanahu wataala kana cikin walwala ne i godiya ga Allah madaukakin sarki to wannan sai ya taimaka wa yaro akan ya rayu amma sai ga mutum ya kai ya kawo zai tada kura sosai amma kuma bangaren da ya shahi addini sifir ne mana zero ne bai san komi ba bai san komi ba in ka ganda ake wasa da shi ake wasa da addinin shi da aƙidar shi wani yana nan a gehe yana ga cewa kaman in mulki yake sama shi ya hauda shi in arziki gare shi shi ke kulawa da shi in aiki ya samu shi riga aikin nan in ba haka ba aikin da ya lalace da sauran tunani makamantan wannan kasuwanci yake yana ga kasuwancin na in ba dan malam wane ba ko kuma in ba dan boka wane ba ko in ba dan mai duba wane ba da abin nan ya lalace a subhanallah Allah shi yake badawa kai da kaka ka samu Allah ne baka wallahi ba wanda ya isa ya baka in ba Allah ba kuma in zaka nemi tanyon da ka nema a wajen Allah kawai sannan manzalla ya ci gaba da ce mushi wa'alam ka sani annal ummata law ijtama'at wai al'umma duniya gaba ɗaya kaf su su haɗu ala an yanfa'uka bi shay'in akan su amfanar da kai da wani abu wallahi lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak in kaga wani abu ya same ka na amfanuwa to ka tabbatar da cewa dama Allah ya rubuta a cikin kadarar ka cewa kai wani dan wani ko ke wacce yar wani abu kaza naki ne zaka samu kaza zaki samu kaza in ka gasa mai ka amfanin lalle akwai sababi amma kadartawa wace kadarta shi Allah subhanahu wataala ke kadarta in Allah kadarta abu kuma shikenan shi wannan sababin ko da shi ko babu shi Allah zai iya sakhar hallau wani ya zamanto a matsayin sababin da zai kai ka zuwa ga samun wannan matsayi ko makamancin wannan da haka dai ka karantar da yaranka cewa lalle ba wani a wanda zai iya amfanar da kai an ba Allah subhanahu wataala to daga ran da suka sakankance a cikin zuciyar suka yarda ɗari bisa ɗari suka tabbatar da cewa lalle Allah ne yake yi to shikenan wannan rayuwar su ta gama kyau wallahi ba wani abin da zai ba su tsoro a cikin rayuwa idan sun ga su cikin walwala da kaza da kaza da kaza sun san Allah Allah ya kadarta musu haka nan sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa Abdullah dan Abbas wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka bi shay'in illa lam yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk sannan al'ummar duniya gaba daya mutane da aljannu da duwatsu da dabobi da komi da komi su haɗu akan cewa za su cutar da kai manzo Allah ya ce ba za su iya cutar da kai da komi ba in ka ga wani abu ya same ka na cutarwa dama Allah kadarta abin nan sai ya same ka to miye na abin da ya shahi rigigi zuwa ga zuwa ga bai a kawai ka tare ga Allah subhanahu wataala to wannan kuma shine al-imanu bil qadri shine imani da kadara allazi katabahu Allahu alal insan wanda Allah ya rubuta akan Adam alheri ne ko kuma sabanin shi ne duka bawa ya dangana ya koma ga Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa lalle Allah ne ke kadarta waɗannan abubuwa to gaskiya wannan ba karamar tarbiyya ba ce wanda ba ma ɗiyan ba a karan kansu hatta da uwaye suna da tsananin buƙatuwa zuwa ga yin imani da yarda da waɗannan abubuwa wa in yamsaska Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu idan Allah subhanahu wataala ya jarrabe ka da wani abin da ba daɗi to ba wanda zai iya yaye maka wannan ba daɗin in ba Allah subhanahu wataala ba sannan kuma wa in yuridka bi khairin idan Allah ya nuface ka da wani abu na alheri to kuma babu wani wanda ya sai hana ba wanda isa ya mayar da wannan abu falara da lifadli to haka wajibi ne mutum ya san wannan ya sanar da ɗiyan shi haka cewa lalle Allah shi ne yake yin komi sannan kuma dangance da abin da ya shahi bayi na Allah to idan mutum ya zamanto sababin da ka samu kaza amma a farko godiya ta Allah ce subhanahu wata'ala wanda kuma ya zamanto maka sababi to shi kuma addini bai hana ba akan kayi godiya zuwa gare shi manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa man asgha ilaikum ma'rufan fakafi'uhu wanda ya karkato muku wani abu na alheri imana ya zamanto sababin da ya kuka samu wani abu wanda Allah ya kadarta dama wani abu sai kun same shi ko da wani ko ba wani to wannan mutumin shi ma manzala yake cewa man asgha ilaikum ma'rufan yace fakafi'uhu ku bashi tukuici ku ba shi tukuici fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumuhu idan ya zamanto ba ku da wani abin da za ku iya bashi a matsayin tukuici to ku yi mishi addu'a a cikin ranku Allah ya albarkance shi Allah taimake shi Allah ya yi mishi matsalolin da yake ciki kaza kaza kaza Allah biya mishi bukatun shi na alheri har a cikin zuciyarka ka samu gamsuwar cewa lalle ka mishi abin da ya iya zama a matsayin tukuicin wannan abin da ya zama to sababi na ka samu abu kaza to wannan shine abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ambata wa Abdullahi dan Abbas sana abu na biyar daga cikin abubuwan da manzala ya ambata mushi sai manzala ya ce mushi wa ka sani rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf ka sani alqaluman da aka yi rubutun wannan kadaran na kaza alheri zai same ka kaza ba daɗi zai same ka kaza kaza kaza kaza kaza a waɗannan alƙaluman an ɗaga su bi ma'ana alƙalamin da aka yi rubutu an ɗaga an ɗaga alƙalamin kuma takardun da aka yi rubutun a sama su sun riga sun bushe magana ta ƙare to wannan shine abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da abdullahi dan abbas a cikin wannan hadisi sannan kuma bayan shi manzalla ya karantar da shi cewa ta'arraf ila Allah fi rakha'i ya'rifuka fi shidda ka san Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da kake cikin jin daɗi kake cikin walwala kake cikin lahiya kake cikin wadata kake cikin mulki karka mance Allah karka mance ubangijinka karka mance addininka a duk irin matsayin da ka tsinci kanka na jin daɗi nawa daga cikin mutane a yau ka tarbiyantar da yaronka cewa lalle duk irin matsayin da zai samu a rayuwa na dukiya ne na abin da ya shahi kudi na abin da ya shahi mulki ne na abin da ya shahi kare mance da Allah kare mance da addinin shi kare mance da kazan shi kare mance da kaza to wannan kuma tarbiyya ce yaro tun yana dan kararrami za a ba shi wannan tarbiyya kamar da manzon Allah ya karantar da Abdullah ibn Abbas kare zamanto a gashi nan ya tashi zaka ga kamar yanzu zai da zaka ga abubuwa suna faruwa kaga mutum a lokacin da yayi a mudda shi tazaran da yi na aikin shi na gwamnati misali shiriri ta ba irin wanda bai ba idan aka mishi hirar addini ma ko kuma ya kamata a taimaka wa addini ko ya kamata a yi kaza saboda al'umma kaza suna cikin matsala kaza ya kamata a gaza musu da kaza ko yan uwan shi ko wani makamancin wannan za ka ga ya nuna cewa a mutane sun fiye nace roƙo mutane sun fiye kawo matsaloli sun cika kawo jaji sun cika son a ba su kuɗi sun ya yi ta haɗin maganganun da ya ga dama dama ce Allah ya bashi amma bai amfani da wannan damar ba a mulki ne gare shi wani kaso aka bashi na jagoranta al'umma ko jagorantar wani abin da yana iya yi wa addinin shi hidima a ƙarƙashin wannan abu amma kuma bai yi ba sai ya ƙare ya yi retret matsayin ya ƙare sai ya komo gehe kuma ya taba ku tarihin banza ina amfanin tarihin da zaka bada ba tarihin an tahi gwagwarmaya bane ba ba tarihin an tahi wuri kaza karatu bane ba tarihin an fadakar da mutane kaza bane ba ba tarihin an taimakawa mutane a bangare kaza bane ba a kawai wasu tarihi tarihin ka na banza to don haka ka san Allah a lokacin da kake cikin wadata kaga mutum ko sallah baya yi shi jira yake sai yayi da tarattukun a lokacin zai zo ya tattara gaba ɗaya wa anibu ila rabbikum ya koma ga Allah subhanahu wataala matsala ce ya ce maka zaka kai wannan lokacin ya ce maka Allah zai amshi tubanka ya sanar da kai irin kalubalen da yake gaban hanyar da kai kake tsammanin zuwa gare ta zaka kai ko ba zaka kai ba mutum nawa a gaban idanka wanda ya hika matsayi ya hika ɗaukaka hika wane ne amma ya zo a ƙarshen rayuwa ya walakanta ya kaskanta ya shirifce da sa abin da yake yi ba wallahi ƙalubalen da yake cikin rayuwa ho yana da girma abin ba hawa kayan wasa bane ba yanda kake ga wani kaza kaza kaza kaza a atahu min haisu la yash'ur shi ma bai san yadda aka yi tsinci kanshi a cikin matsayin da ya tsinci kanshi a ciki ba na kaskanta sai da ya kanshi a ciki kuma idan wannan lokacin ne duk wayan da kake da duk abin da kake takama da shi wallahi zai zama to banza dama Allah ya baka wayan da kake takama da shi kuma Allah subhanahu wataala zai amshi abin kuma ya kaskantar da kai ya walakantar da kai ya maida ka ba kowa ba mutum nawa ya mallaki duk abin da ake iya mallaka a cikin rayuwa yau ya komo yana bara da haka matsayi gare ka kai hankali da duniya duniya in shiriri ta mutu yake ji wallahi duniya ta haƙarhin shi saboda ta kashe irin ka miliyarka da suka lullum kaka a shiriri ta in shiriri ta kake ji idan dukiya kake ji wanda suka lullum kaka akan dukiya idan mulki kake ji wanda suka lullum kaka akan mulki mutanen da suka yi mulki suka rika cewa su su ne ma Allah yau ina suke sun zama khabaru kana sai dai a ce ayu fir'auna ya kasance a da wane ne ya kasance a da da ya zama to labari an jefa shi kundin tarihi an jefa shi kwandon shara na tarihi mulki ya kai mulki ya kasaita ya ce ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku ubangijin ma ce maɗaukakin ni ne amma ina yake a yau sai gashi a cikin ruwa Allah ya hallakar da shi kahin ya hallakan ya nuna cewa shi banza ne sakarci ne ta a cikin rayuwar shi yana cewa amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin Allah ce mai ina lokaci ya riga ya wuce fir'auna al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidina falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya Allah ce ina aikin gama ya gama haka duk mutumin da ya zo mutuwa gadan gadan gashi mutuwa zai sai ce ya tuba Allah bai amsa tuban shi haka mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala tun ka irin waɗannan lokutan su zo haka ka san Allah ka bi Allah subhanahu wataala a cikin duk abin da Allah ya mallaka maka na ni'ima ji ne gani ne hankali ne dukiya ce aiki ne wane ne dubaru da Allah baka na sarrafa abubuwa ka rika tunanin ya za a yi kama addinin ka hidima ya za a yi ka taimaka wa ƴan uwanka ya za a yi ka taimaka wa al'ummarka ya za a yi kaza ya za a yi kaza wannan shine abin da kamata ka yi tunani ta'arraf ila Allah fi raha ka san Allah mai girma da buwaya a cikin lokacin da kake cikin wadatuwa na rayuwa za ka ga mutane a halin jin daɗi sai amince da Allah fasikanci lalaci kawai shi da abin da za a yi yanzu daga wata tashin hankali kuma ta gito sai a riƙa haman a a taya shi addu'a a riƙa haman a ya za a yi wane ne a mai sabka kaza a mai wane ne duk sai su kurkurce dimoci daga ka san Allah a lokacin da kake cikin jin daɗi kake cikin lahiyan jikinka kake cikin kake cikin abubuwa ga sunan ni'imomi barkatai abin da zai biyo baya shine manzo Allah yake ce mishi ya'rifuka fi shidda Allah zai san ka bimana Allah zai taimaka maka a lokacin da ka shiga cikin matsala amma a yanzu kai ba ruwan Allah da rayuwanka haka kake ca ba haka mutane suke ca ba ku kyale ni rayuwa ta ce bimana me yake so ya ce muku ba ruwan Allah da rayuwar shi a bar shi yayi rayuwar shi inda dama yana ga a mushi nasiha ma ko ayi gargadi ko ayi wa'azi a yana ga duk wani bata ma kai lokaci ne don haka dan adam wajibi ne abin da ke kanka shine ka sabke haƙƙin Allah da yake saman kanka ka bauta mishi yanda ya cancanta haƙƙin mutane da yake saman kanka shi ma ka yi yanda ya kamata sannan kuma ka sani cewa sanin Allah da bauta wa Allah da sabke haƙƙin Allah a lokacin da kake cikin wadata idan ka kula da haka shi zai tsiratar da kai a lokacin da ka shiga cikin matsala wannan ita ce gaba ta shidda da manzalla sallallahu alaihi wasallam ya karantar da abdullahi dan abbas gaba ta bakwai manzalla ke cewa wa'alam anna ma akhdaka ka sani kai abdullahi dan abbas da dukkan wani mutum mai imani cewa duk abin da fa ya kuskure maka a rayuwa baka same shi ba lam yakul yusibak dama ba a gadanta zai same ka imana an zo an yi wata jarrabawa banda baka samu ba to dama Allah bai kadarta zaka samu ba ko diyan da za a yi wallahi ba za ka samu ba haka Allah kadarta wannan ita ce kadararka ka sani cewa anna ma akhda'aka duk abin da ya kuskure maka a rayuwa to ka sani a wannan lokaci wannan abu lam yakun yusibaka bai kasance abin da zama zaka same shi ba wa ma asabaka abin da kuma ka samu lam yakun yukhdi'aka dama abu ne wanda diyan da aka yi ko kana ina ne abin nan sai Allah subhanahu wataala kadarta maka samun shi to wannan iya daga cikin aqida da irin abubuwan da ya kamata a karantar da yaro bi ma'ana idza mana'aka Allah shay'an falan yasila ilayka wa idza a'taka Allah shay'an fala yamna'uhu ahad idan Allah ya baka wani abu ba wanda ya isa ana idan Allah bai baka ba wanda ya isa ya baka wannan shine kaida kuma ga tanar rayuwa ai kada mutun ya kada ya raya ya buga ya duk abin da zai yi amma Allah bai kadarta mishi abin ba kuma dole kuma gehe zamna ko kuma ya sauya ya shiga wani abu wani kuma yana kama abin sai ka da ikon Allah kawai ya tahi sai a rika cewa kwanan nan wai zo ya dora tebur a nan kwanan nan aka yi wane ne wane ne wane ke ina Allah ya yarda wannan wajibi ne bawa yarda da haka yarda da haka cewa abin da ya kuskure maka a rayuwa to Allah bai kadarta za ka same shi ba an zo an yi wata haraka kaza ka- kana zau al'amura sun to Allah bai kadarta ba haka ne Allah bai kadarta maka zaka samu ba sannan abu na takwas manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa'lam anna an-nasra ma'a sabr ka sani cewa lalle cin nasara a rayuwa kaf yana hadana tattare da yin hakuri an-nasru 'ala al-aduwi wan-nafsi mutawaqqifun 'ala as-sabr mutun yi nasara akan makiyin shi mutun yi nasara akan kanshi da kanshi mana zuciyarka ka ta dora ta akan abin da ya shafi Allah to wannan da ka iya da alaka da hakuri in baka da hakuri ba za ka taba cin nasara a cikin rayuwarka ba duk abin da ka sani kai ba ma abin da ya shahi lahira ba a abin da ya shahi duniya ma da kake gani neman ta ya an samu jajirtaccen mutum mutum mai haƙuri dole sai ka haƙuri ka yi haƙuri a yi ta bugawa a yi ta gwabzawa yawwa to da izinin Allah Allah subhanahu wataala ba zai kyale ka ba haka nan amma ya zaman to mutum ya zaman to kasul mutum ya zama farisi raggo to wannan ba yanda za a yi ya ci nasara a cikin rayuwa duk abin da ya kama to dole lalace mazalla ina karantar da abdullahi dan abbas da dukkan wani dan musulmi cewa lalle cin nasara yana tare da haƙuri haƙuri kuma shine kyautar da allah yake cewa innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab lalle allah yana cikawa masu haƙuri ladan su ba tare da wani lissahi ba kenan kawai ba su ake to dan ka karantar da shi yi haƙuri ya yi jarraba bai samu ba yi haƙuri ya yi wani ne bai samu ba yi haƙuri sake jarrabawa kuma ya yi wani ne bai samu bai sake maimaitawa karya dangana mana karya karya kasa a gwiwa kawai ana hudi mishi ba kasa cewa yayi istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka Allah kadarta sai Allah ya sanya mishi alheri akan abin da zai bashi zuwa gaba kuma abu nawa zaka ga mutun ya rasa shi a yanzu sai zamanto a rasa wanda yayi yanzu lokacin Allah bai kashi ba ashe alheri ne sai zamanto zuwa gaba an ya sake in ya dace sai ga wanda suka suka riga shi suka samu ya zo ya gitta su kuma to kadar da Allah ya mushi kenan da haka lalle wajibi ne mutum mai imani ya yarda da cewa lalle ba wani abin da zai za a kai a kawo a cikin rayuwa dole sai an yi haƙuri Allah subhanahu wataala arzuta mu da haƙuri kuma Allah arzuta mu da zuriya tayyiba kenan muna cikin wasiya ta takwas insha Allah ta'ala kenan a darasi na sati mai zawa za mu tashi wasiya na takwas sannan kuma da na tara zuwa wasiyoyi guda goma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Abdullahi dan Abbas kenan mu dauki wannan tafarki wajen tarbiyantar da yaran mu ubangiji subhanahu wataala ya shirye mu shirye zuriyar mu gaba daya Allah ya ji mu ya ji mahaifan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah